أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ubangiji shine ubangijin mafudar rana guda biyu wa rabbul maghribaini shine ubangijin mafadar rana guda biyu ko kuma shine ubangijin gabashi guda biyu shine kuma ubangijin yammaci guda biyu ma mashriqaini mashriqu shita'i wa mashriqu sayfi ma'ana ta inda hunturu yake gullowa shi ne ma'ana lokacin da hunturu za a fara hunturu ruwan sama ya kare to inda hunturu yake gullowa shi ne ake ce masa mashirgu cita mashirgu sai kuma idan hunturu ya kare za a cika rani to ta inda rani yake fitowa to shi ma ana ce masa mashirgu sai wa rabbul maghribaini haka kuma wato ta inda hunturi yake karewa da kuma inda rani yake karewa shi ne ka zare ka magribu shita yau magribu saifi karshen hunturu da kuma karshen rani kuwar rabu fi kitan kare sai ubangiji dai shi ne ubangiji a kowane hali warrabu unwanu da'i shi rabu shi shi ne wato ma'ana shi ne sifa ko unwanu ma'ana kamar nau'i na mai kira idan aka ce rabbu kaza to da shi za a ambaci abu idan aka ce rabbu dafati to ana kiran dabbar da mai ita idan aka ce rabbu dari ana kiran mai gidan da ana ambatan mai gidan da wannan gidan al-insan mai za a rada an yursala ila ahadin yajibu an yi arifa awwalan unwanahu dan adam idan yana so ya aiki wani ko kuma ya aika zuwa ga wani wajibi ya fara sanin adiresin yin wancan ne mana yadda za a gane shi ne unwani a gane a gane yaya za a gane mutumin a wani gari yake a wace unguwa yake ya gidansa wani gida wani layi to duka sai an gane wannan adres din to shi ne ake gane mutum to tunda yanzu magana ubangiji ake yi ana so a yi tauhidi a kare ta Allah kafirai ba za su iya gane Allah ba sai an gaya musu ga abin da Allah ya mallaka ma'ana kamar adres ake ba mutane ana ba su adresin Allah eh Allah nan in baka san shi ba ka san mahudar ka san hunturu yana zuwa eh ka san rani yana zuwa eh ka san daga inda suke fitowa ba sani ba to inda suke fitan ma shi yayi balle su ka san inda hunturu lokacin da hunturu yake karewa na sani ka san lokacin da rani yake karewa na sani ka san wanda yake kawo karshen su ba sani ba ubangiji ke kamar a da ya ruwa laha duk wanda yake so ya kira Allah ko wani ko adireshin Allah tabaraka wa ta'ala rabbi ila ka ce ya rabbi ya ubangiji shi ke nan ba wani mai wannan sunan sai ce shi kaɗai ne in dai in wani ne za ka dangata zai kace masa ma abokin abu kaza sai ka dangana da wancan amma idan ka ce rabu kawai ka tsaya to ubangiji ya kira ya rabu Allah ya ce kasu ba ni kuna kome baka kasu ba ni sai kuna aretawa da yi a la'irar duk kuma wace ce a cikin neman ubangiji za ku areta ko mutane da aljanu la na kasu ku ya ya tarabina ma na ka fara karhamu ba ma areta neman kaya ubangiji godiya ta tabbara gare ka مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين Ubangijin nan shi ne yake har haɗa koguna guda biyu, arsala shi ya saki alfaharai da koguna guda biyu, al'azba kogi mai zaƙi walmirha da kogi mai zarfi wani kogin za ka ji ruwan daɗi ne da shi wani kogin kuwa kamar teku za ka ji ruwan kitiri-kitiri ne amma duka su kashi suna gudana za ka iya samun kuma wani lokacin waje ɗaya suna haɗe ruwan ya fita cikin tekun ya tafi wasu koguna amma iya tafi cikin kogin daɗi ya zama ruwan sai ya zama mai daɗi idan ya tafi cikin kogi na zarfi sai ruwan ya zama mai zarfi yadda iyali suna haduwa da juna sai ra'ayin aini a ganin ido za ka ga kofi da kofi su masu waje ɗaya suna tafiya fi badin buldani a wasu a cikin satin garuruwa a wasu garuruwa za ka ga kofi guda biyu ne ana sai hada su waje ɗaya kamar kofin numan dinnan an kaje za ka ga ruwan iri biyu ne amma kuma kamar ruwan iri kamar guda ɗaya ne kamar kofi ɗaya ne amma za ka ga ruwan daban-daban wannan ruwan za ka gan shi baki wannan za ka gan shi kamar fari ja ja ja amma duk ko suna tafiya waje daya tajidu baharan tumrahu min huna wa tagrifu min huna wa tajrabu ulwan wa tagrifu min huna wa tajrabu milhan zaka samu kofi guda daya amma wannan gefe zai ka zo kada yi ruwan kaja zaka ji shi dadi ne da shi amma da zaka koma daya gefe kuma kada yi ruwan nan kofi kada yi ruwan sa zaka ji shi kuma kamar gidiri to haka Allah ya yi bayanahuma barzakun Allah ya yi maraba ajizun maraba min qurratihi ta'ala daga ikon Allah tsakanin kogunan guda biyu la yamliyani ba sa cutan juna ba sa cutanya mana ɗaya kofi ba zai bata ɗaya ba la yamli wahidun minhuma ala al-akhari ɗayan su ba zai bata ɗaya ba wa yakalidu bihi balle ya cutanya da shi ko ya shiga ne kowane ne yana tafiyarsa shi ne kuma suka ce Allah ya halitti ɗan adam sai masa koguna sai musu matattara a waje ɗaya sai ya sa ruwan kunne ɗaci ne da shi ruwan ido tsami ne da shi ruwan hanci ruwan ido kai zafi ne da shi ruwan hanci tsami ne da shi ruwan baki zaƙi ne da shi amma duka kuma makogoro shi ne mahadin amma wannan ruwan ba zai iya bata wannan ba ga balle ba hanci da baki hanci ga ruwansa mai tsami baki ga ruwansa mai zaƙi amma ruwan hanci ba zai iya ya sa makogoron mutum ya tsami ba kamar yadda wannan ruwan baki ba zai je shi kuma ya canja ruwan hanci ya mai da shi mai zaƙi ba. Al'azu azun wa milhu milhu. Mai zaƙi yana nan da zaƙinsa mai gijir-gijir yana nan da gijirinsa. Haka yake. Wale ya san mahajizun illa burratun lai da barba da ana. Ba abin da yake raba wannan ruwan wannan ya zama daban wannan ya zama daban sai ikon Allah. Wafi ayya ala ya rabu kuma da kazu bani. Wato kazu bani kuna karyata bi ayi ala'i rabbikuma wace ce cikin niman ubangiji da kuke gani ya dace a kare haka al-insu wal jinnu ko mutane da aljani wa kazalika faru haqiqatu faru shari'a haka kogin haqiqa da kogin shari'a kogin imani shine kogin haqiqa kogin shari'a shine kogin aiki abinda Allah ya ya waje ya dora maka kayi shi shine ka cika shari'ar Allah abinda zuciyarka kuma ta yadda ta tsaya ga Allah shi ne hakika. Da mutu sai haɗa ku, ya zama wannan kogi ba zai bata wannan ba wannan kogi ma ba zai bata wannan. Marajar Buhari ne ta giyani bai nama barka kula biya. La kuwa yi zumin wa alal akari, ɗaya a cikin su ba zai zabura ya zo ya danne ɗaya ba. Ba shari'a su baharun, ita shari'a kogi ne. ayyuka ce da kogi ne daga tsarki har zuwa alwara har zuwa wankan janaba har zuwa sallah har zuwa dukkan ibadu sai ake ce masa shari'a kogi ne wa tariqatu safinatun ita kuma tariqa jirgi ne shi ake hawa saboda samu a tsallaka wannan babu wanga ya ta hiyar hakikatu amma abin da ake bukata a kan Allah mutum karshen tafiyar kamar yadda in ka shiga ruwa to in ba da jirgin ba za ka iya dulmuya to wannan jirgin dole ne ki za ka rike shi ne zai taimake ka ya tsallaka ta kai wannan kogi amma karshe da abin da ake bukata ka tsallaka ruwan lafiya to shi ne in ka zo duniya ka fada wani kogi ne ka zo ka fada cikin kogi kana neman madafa idan za ka rike ka samu kamala ka kogi abinda za ka rike shi ne ibada ibada ita ce jirgi amma wannan ibada duka ba za ta yi maka amfani ba sai in ka in akwai inda za ka shiga akwai akwai gaba gabar kuma ita ce ka samu ibadar ka za ta biya da imaninka saboda ita kai gaba shi ne ƙarshe ka je wajen Allah ke ran ka mutu. To ran da za ka mutu sai a ka samu ka Allah ka kai isa. Ina bin da ke ruwa. Duk ibada in babu imani in an zo ba za a zallaka ba. Sai an kusan an zo dab da dab ga shi nan za a fita kawai sai mutu ya fada cikin ruwan. Babu. Bai je da imani ba kana ya bashi. Ruwa amma in akwai imani wannan jirgin yana taimakawa kana takawa kan jirgin. ayyukan abubuwan da Allah ya ce maka halal ne kana yi abin da Allah ya ce maka haram ka gudu to jirgin ta yana tafiya lafiya lafiya sannan kuma shi ruwa in akwai jirgin ai sai ka samu matuki mai tuka ka a ciki shine imanin naka imani ya ta tuka ka yana tuka ka a cikin duniyar duk ta inda ka shiga imani ne ba kar ka shiga nan in ka wani waje in kaga akwai halaka imani ce karka shiga karka fara nan karka yi nan da haka har ka samu ka ka gama rayuwar ka lafiya a kogin nan da ake yi masa duniya sai imamu shafi yake cewa inna lillahi ibadan kudana kallaku duniya wa kafin fitana nazaru fiha falamma alimu anna hali salli hayyin wadana ja'alu halu jata wa takazu salihal a'mali fiha sukuna sai Allah yana da wasu bayi masu wayo da suka zo suka leka duniyar an ce lokacin da Allah ya halitta ya halitta mutane sai ya halitta aljanna da wuta ya halitta kuma duniya amma lokacin duka misali su aka yi to sai aka sai ya sa mala'ika ya ɗauko rayukan mutane ya kawo sai aka kasa mutane kashi uku a zo a nuna musu duniya amma duniyar a gine duk abin da ka sani ko wani gida ran da aka gina shi sabo aka aka aka nuna shi za ka rawa kashi daya za ka kawo duniya wayannan da aka fara kawowa su ne kafirai da munafikai da suka zo suka ga gidaje sabbi suka ga abinci mai kyau suka ga sutura sabuwa suka ga ‘yan mata sabbi, to su ba sai tunanin cewa wannan abu zai iya canja ko zai canja ba, kawai suna gani suka ce yayi, su wannan abu yayi musu abu. Ba su tsaya sun tantance ba, ko min aka kawo maka, in aka kawo maka kaga kin abu, ya kamata ka tambayi kwalitin abin. In yana da kyau, yaya karshensa. Zai zan jima ina amfani da shi, ko dai kin na ido ne ba na kaɗan zai lalace ya bi ina ke duwa da su su kalli wannan ba suka ce duniya ta yi shi ke nan Allah ce to a mai da su aka mai da su za ka ɗauko mutane muminai da musulmai kashe biyu nan za ka kawo kawai da wani jama'a kashe biyu ne za ka kawo da ya kawo su sai aka ce musu ga wani gida nan Allah ya gida ya ce kuna da bukatar wannan gida suka dudu ba sai suka ce gida yana da kyau gaskiya gari dai ya yi kyau ga gidajen sabbi ga abinci sabo ga suka sabuwa ga yan mata ƙanana ga duk abin da ake nema dai ga ce da sabo sai suka ce to eh kafin su ba da amsa amma za su tambaya me tambayar su eh tambayar mu wannan abin yadda muka kan shaka yake ba zai canja ba mana shi da kwalitin na kake ba zai taba canjawa ba haji biyu sai malaika ya ga janda to a nuna mana iya canja ya ke zama abincin nan da aka nuna sabo da aka nuna aka nuno shi kan juji ya rufe an zo an zubar da shi daga ja inda haka zai zama me za mu yi da shi gidajen da aka nuna sabbi kar za ka ko ina ya tsaka ga kira wani waje ya rushe duk ya lalace binci ya yi dudu suka ce a wannan zai da wannan mai canjawa yan matan da aka nuna musu aka nuno su ɗan fitukun ko ta shi masa iyawa a to me za mu yi da wannan an ba masa wannan shi kenan sutura ta aka nuna musu sabuwa sai aka nuna tsummarta a kan juji ta mutu an jefar yanzu ba ta da amfani ko ma yanzu ta ka take a wannan ba ba babu wanda irin wannan ɗin wanda baya canjawa sai mala'ika ce akwai shi kenan sai ya ce wa Allah ta sun cewa su ba mai canjawa suke zo ba Allah Allah ya ce na musu aljanna sai ka nuna musu aljanna suka ga komai sabo mai kyau wannan ma zai shirya kamar wacce a wannan ba ya canjawa to wannan ya yi mana aka ce to waɗancan na farko ba yanzu za a kawo kunan duniyar ko da kuka zaɓi duniya ko da kuka zaɓi lahira ba ba yanzu za a ba ku aljannar ba shi ke nan mai da ku aka ɗauko kashi na uku su ne annabawa da musalai da siddiƙai da shahidai da aka kawo su duniya su tsaya ma a tambaye su ma sai suna toshe hancin su wari wajen yana wari wajen sabo karera wari ita su Allah ya je da su wari tsufa abu su ba ba su ba saurari wanda ya kawo su ba su ce kai mu waɗannan fasu sun yi saurare ne Allah ya ce ka kai su aljanna su duba dan ai babu wari duk sabon gida ko a ranar aka shige ki akwai ban ɗaki akwai gurin wanke-wanke akwai je gurin na inda zai ya zama akwai dotti to kai zo aljanna can babu wari za ka nuna musu aljanna sai suka ce mun gani amma abin tambaya a nan wa'annan abubuwa waye yi su kai mala'ika kana ta kawo kana nuna mana abubuwan da aka yi mu so muke mu ga wanda yayi in muka ga wanda yayi to sai mu san yaya za wanne za mu karba amma kana nuna mana aiki to in aiki ya canja waje ba za mu je sai mala'ika ya ce wa Allah wayannan sun ce wai su wanda yayi aikin suke so su gani Allah ya ce ba su mutane na ne waɗanda su ake jama su ahalun layi mutanen Allah da za ka ba su duniya nan gaba ɗaya ba ba su ita da za ka rasa aljanna gaba ɗaya da abin da ke cikin ta ba ita ce gaba zuwa a waye ne ya yi duniya ya yi aljanna su ni'imtu su nishaɗantu da wanda ya abin ya zama su nishaɗantuwa da abin mutum in ya aiki mai kudin gaske ne sai ya aika maka mota ta miliyan goma ta ya baka kyauta yanzu da shi da motar wa ya fi ya fi ta da ba fi ta ba da ba sai ta ba ya fi ta ne ya sai sai tare ba kai ta to mai yiwa in shi ka dan farewa wata rana ta ta dari za ka samu amma in ka rike wannan motar nan ta mutu ya duba za ka dawo in baka san shi ba to shine Allah ya fi halitta ka san Allah ka so Allah ya fi ka san halitta ka so halitta shi ne yukar ina mutane يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وكما يخرج إلى أوينه نعم riwayar warki ya karanta da ifrayu riwayar hafsu kuma ya karanta da ya kurju duk ɗaya ne allu'ulu wato sarƙoƙi su ake ce musu lulu abinda za a cire a yi sarka da shi sarka irin ta gol ko agogo mai kyau abinda dai za a yi shi a sace ya zama na ado sai ake ce masa lulu mana duwatsu masu daraja ke wal marjanu da abin wuya wacce masarka ma abin wuya ne amma lulu yawanci ana sashi a hannu ne akwai akwai kayan ado da mata suke sawa a hannu wasu ma suna sawa a kafa ma to wannan shi ake ce masa lulu za a gan shi aka yi shi yana da duwatsu a jikinsa masu sheki haka shi ake ce masa lulu shi ko marjanu abin wuya ne wanda aka yi shi ko da zinari ko da azurfa zalla ko kuma aka hada min kilal bahrain kowane kogi yana fitta kayansa mai kyau yadda ka san kayan adon nan idan mutum ya sashi bayan ya sa sutura shi ya fita shi da cikin mutanen wanda bai da irin wannan bai kai wanda yake da shi ba to saboda haka shi wayannan koguna kogin shari'a yana da kayan adonsa kogin shari'a kayan adonsa kullum ina za ka masallaci daga ina kake masallaci idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman zalla sallallahu alaihi wasallam ko ga mutum ya saba da masallaci ko masa sai da yana da imani al-mu'minu fi salati ya ma da mai da zuwa salati mu'min yana cikin sallah matukar yana sauraron sallah kullum kana zaune kana jiran lokaci kaza yayi na sallah da yanzu kuma sauran mana lokaci kaza kaga babu ko da yaushe ma yana cikin tsanin sallah shine kogi na shari'a shine ado na murjani da aka sawa shari'a na kogi kuma hakika imani imanin ka a zo a taba a taba a taba a ji Allah a zungure ka a zo ka ne ka ka fi ka furta ka fi karama duk abin da aka yi maka zaka je a komai Allah ne wannan ai daga Allah ne to mutum nan kuma ka yi wa imanin ka ado ba wanda ya sai zai girgiza imani hatta sai dan tsoron irin irin wani mutum yake yi mutumin da duk abin da ya same shi Allah yake danganawa sai dai yana tsoron irin wannan sai dai ya fi son idan abu ya samu mutum kafin a ce maka Allah ya yarda ya fara tunanin ai mun yi rigima da wane mun yi fara da kai da wane ya ce masa na gani me za ka gani banda abin da ka saba gani abin da ka saba gani shi za ka gani shi din nan ba shi da abin da yake da shi da zai kawo maka sabo wanda zai nuna maka ka gani in ka ga wani abu sabo daga inda tsohon yake a can samun yake Allah da ya kawo maka wancan wanda kake gani kullum in ya canja shi ne yake canja ya kawo maka sabo saboda ga ba wanda yake da iko yi maka wani abu abin ya kama ka amma idan ka ce ka yi ka mai da zuciyarka da tunaninka cewa wani zai yi Allah zai barka da wani ya sama kullum ake cewa kar mutum ya yarda da boka yi in ka yarda da boka sau ɗaya to duk daga baya ko ka iya yarda da shi abin da ya fara zai yi zai faru amma in tun farko baka yarda da shi ba duk abin da ya fara ka ce ƙarya yake yi bacci ƙarya yake kuma a ƙaryan zai kare فبأي آلاء ربكما تكذبان إن كنا قرية wanne daga cikin neman ubangijin ku ba ma kai ko ma ya ubangiji milan mufassirin da kuma su tafsiri man yaqulu marajal bahrain man yu'awika ya ba mai fassara marajal bahrain nan annal bahrain aliyyu wa fadimata ko aliyyu wa fadimatu ko suka ce bahrain nan ko guda guda biyu da Allah ya hada Allah ya bi da zuri'ar manzo Allah a ciki sune na na Fadima jar manzo Allah da Aliyu dan uwan Annabi sune Allah ya hada kuma zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daga cikin suna Annabi haka yake Allah ya kowane Annabi Allah yana sa masa zuriyar sa zaron sa sai shi kuma Allah ya sa zuriyar sa zaron Aliyu da Fadima da kullu min walulu wal marjan ululu da marjano wasu ka fassara shi Hassan da Hussein ne su suka fita daga Nana Fadima da aliyu kuma su ne zuriyar manzala salama ya taya ruwa da su wa haza min tafasirin muhibbina ko da kana yana da kashi tafsiri wato ahbabu masoya وليس بعلم قوي بوي علمي بني نعم هذا tunani ne نعم akwai tafsiri na ilimi akwai tafsiri na tunani نعم yawa in in kai masoyi ne to inda ka do inda ka inda ka fuskanta to za ka yi amfani da wannan ba lallai bane ya zama ilimi abin da ake ce masa ilimi abin da aka karɓa kai tsaye wajen manzala صلى الله عليه وسلم an karɓe shi wajen Allah ko an karɓe shi wajen manzala sallama ko wani sahabi ya karɓa daga annabi shine ilimi abin da kai a tunaninka to shi kuma in mai kyau ne shi ke nan sai a bashi mai kyau ne amma ba lallai bane wani ya yi amfani da shi ba wanda za a yi amfani da shi da wanda ya zo kai tsaye daga Allah ko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
وله الجوار المنشآت بالبحر كالأعلام وبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنكآت في البحر كالأعلام وبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار jiragen ruwa da suke gudu a kan ruwa na Allah ne a sunan jirage almunsha'atu wanda aka aka tsara aka tsara su almudazatu wanda aka fare su aka yi aka yi su suna gudu fil bari a cikin kogi in ka gansu kana alami kamar duwatsu za ka ga du- jirgi ƙato da kamar dutse a cikin ruwa wasu manya-manya ne ya zama saboda girman su warta ba da kuma ɗaukakan su za ka ga wani har hawa-hawa ma da shi da wannan duka jiragen ko kai ka haɗa ba na kamar yana Allah ne da Allah bai ga dama bai ka haɗa ba zai tafi ba sai ka gama hare ka duk abubuwan da ake amfani da su din nan duk abin da aka yi amfani da shi kun fa yakunun Allah yake shiga ciki sannan abin yayi in ba kuntiyar Allah ba zai yi ba duk abin da ka haɗa kake so wani abu ya faru ko ka gani ko ka ji ko ya yi maka magana ko ya motsa ko menene in ka gama haɗawanka haɗawa ita ce taka kamar dai haɗa abinci ne a jikin tukunya ka ɗaura a kan wuta ba wutar da za ta dafa maka abinci ya nuna ba in mai wutar ya yadda sai abincin ka nuna daidai in mai wutar bai yadda ba ko abinci ya ƙi nuna ko ya ƙone da haka duk abin da ka haɗa in ka haɗa ka dai wannan kana so ka yi amfani da shi ka bari Allah ya sa ayarsa a ciki Allah ya kawo kudurarsa ya zuba abinda na kando ne sai ka ga ana kando in na ji ne sai ka ga ana ji in abubuwan da ake so ya yi magana sai ya yi magana to ba kai da ka haɗa ba naka ba ne a wanda ya sa maka wannan alaji ne mota komin kinta duk injinta da komai ɗinta in Allah bai ga dama ba sai sai ka ka shekara kana sa mata ki kana su da- da da barbaru ka nemi wanda suka sani su zo su gama gyare-gyare su ba za su tashi ba. sai Allah ya ga dama saboda wannan tafiyar abin da yake sa a motsa ne daga hannun Allah yake eh ba hannu ka ba ba hannun makaniki ba in tana tafiya ta tsaya makaniki ba shi da ikon ta da ita a in Allah ya ga dama aka zo aka harhaɗa wani abu ya ya leka ya leko ya zo wannan a a- ya kamata hada wannan da wannan ka hada wannan da wannan idan aka gama hadawa in Allah ya ga dama sai da tashi in Allah bai ga dama ba a sai ta ji a narka ta mai da ta wani ba za ta ce ba to shi ne ina la da barba ta ala ubangiji ka nakala na hazin jawariya Allah ya halitta mana waɗannan jirage amma Qur'anu al-fulka fulkan Allah ya ambaci jirgi jirgin ruwa ya masa fulko fi ba da ayati a wasu ayoyi wa safina ta ya ambace su ji- safina duka dai jirgin ruwa ake nufi fi ba da ayati a cikin wasu ayoyi wa jariyatan ya ambace su jawari wani jawari munsha'atu kamar nan fi ba da ayati a wasu ayoyi safinatun inda ma suni'at ya kashe safinatu inda ake kera jirgin nan ne safinatu wa fulkun inda ma wuri arfin bahari jirgin da aka ɗauka aka sa a cikin ruwa ya ce sai maka fulku zai fara motsi kenan zai fara tafiya wa jariyatun ina ma ta jiri lokacin da jirgin yake gudu shine jariya saboda lokacin Allah ya zuba ikon da jirgin zai iya tafiya Allah tabaraka wa ta'ala kalkal na hazin jawariya Allah ya halitta mana wa'annan jirage fasunu kibaru manya-manyan jirage mu da satun yin su aka yi tajribil bari suna gudu a cikin kogi kala alami kamar duwatsu kan jibalin rafiya ta kamar yadda muke ganin duwatsu manya-manyan nan don haka za ka hangi wasu jiragen ruwa saboda girman kamilu bani adama za su ɗauki mutane wa ma in zahu min al'alati za su ɗauki duk abin da kake da shi na kayayyakin ka sai ka shiga kayan ka ya shiga wal hajati duk abin da zaka yi bukata da shi yana cikin jirgi akwai ban daki akwai gurin dafa abinci akwai gurin wasa akwai gurin motsa jiki duk yana cikin jirgi duka kuma wa'annan duk abubuwan kan ruwa yake yanda ruwa in ka ɗauki wato dutse wanda nauyinsa ya kai tafin hannunka in ka sashi ƙasa zai bai tana biya sai ya je ƙasa ba zai tsaya ba amma wannan ga jirgin atoto mutane ɗaruruwa a ciki da abincinsu da kayayyakinsu da har ba ba mamaki da da dabbobinsu da abubuwansu ne duka amma sai kaga jirgin yana tafiya bayan nitsewa wa ya rike shi mai shi Allah ne ya rike shi Allah ne ya rike jirgi ya rike wancan dutsen da aka jefa da Allah ya kirke dutsen dutsen kasa ya sai yana so sai ya dangana inda babu ruwa ya zauna haka ma karfe in ka samu dan karfe karfen da ya kai karfen gatari in ka sace cikin ruwa kasa zai sai ya je kasa me yasa Allah bai rike shi ba amma wannan ƙatoton jirgi da nauyinsa da komai da yake Allah ne yake rike da shi yana tafiya ko ba zai lume ba ba zai fara ba wabi ayi ala ila bi kuma ka zibani din wajanne ne shi ne wani ubangiji ko zai kare tawa ba ma kare ta kowace ni ma ya ubangiji
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام kullu na ko kai فبأي آلاء ربكما تكذبان kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban kullu man alaiha duk abin da yake kan doron kasan nan ana arzu duk abin da yake kan kaza min al hayawanin mai rai da ma marar rai fanin komai zai kare dama kawo shi da lokacin kare masa iyayi zai kare masu rai za su rabu da ran za a ɗauke ran Allah ya ya kai rayukan inda ya ga dama jikunan kuma ya kai su ma inda ya ga dama halikun komai zai mutu wa fara bi man anan ya ce kullu man alaiha duk wanda yake kan ƙasa ba wai mutane kada yake nabi ba duk abin da yake tangliban lilo bala'i saboda an lura da masu hankali eh saboda mutane suna da hankali da aljanu sai aka ce kullu man alaiha duk wanda yake kan ƙasa amma ba wai sai su ba hatta itatuwa hatta kiyaci hatta kwari komai komai sai ya kare wa illa baro bala'u masu hankali wa gairu bala'i sawa'un da masu hankali da marasa hankali ɗaya ne fi haza a wannan ma'ana ne duk abin da Allah ya kawo kasa ya dora a doron kasan nan Allah zai dauke kayansa wayan ga wajib rabbika ba abin da zai saura wata rana sai zatin ubangiji zatu zatin Allah ne kadai zai saura a lokacin ne Allah yake cewa limanil mulku li yawma wa yake da mulki yau kuma shiru kowa ya mutu wa zai fa an an kace komai an kace kowa ko ba wanda ya tare babu mutane ba aljanu ba komai abinda za a yake motsi babu shi ƙasar ma Allah ya yi ta yadda ya gada ba. To a lokacin Allah yana tambaya yau kuma wa yake da mulki shiru ba mai amsa sai da Allah ya amsa wa kansa ya ce lillahi wa yadda har mulki na Allah ne ɗayan nan marin jayi. Da saboda ya nuna wa ya sama Allah yake ɗauke komai saboda ya nuna mutane idan wani da yana gani yana da wani ɗan ikonsa ko wata yar dabararsa ba san yana nan ba in babu shi ina iko ina dabara babu kullum ma ala wajhi al-ardi duk abin da yake kan doron ƙasa min ugala'in masu hankali wa gari da wani tsanin duk mai arewa ne ya ƙurin rama malamai suna cewa sai ya suna haka suke fassara shi su ce komai zai kare وهو بالحال فان kawai komai zai ƙare ba yanzu ma babu shi yanzu ma ikon Allah ne yake tafiya don ka ga kai in har haɗa ka aka yi Allah ya ɗauki ikon sa ya zuba a cikin ka kake motsi yanzu nan Allah yana son ya ɗauka nan ikon nasa magana ta ƙare motsi ya ƙare da motsin da komai saboda ka ba wai sai ka ce abun zai ƙare nan gaba ba a yanzu ma ƙare yake duk abin da ba Allah ba sunan da babu ko kana ganin sa idon ka ne yake nuna maka kamar yadda kake ganin talabijin mutanen da suke cikin talabijin da mu da muke rayuwa a fili duk ɗaya muke haka mala'iku suke kallon mu yadda muke kallon na cikin tv wannan in kana kallon wannan abubuwa na cikin kai da kanka ka san ba mutane bane ko mutane ne ga suna kana gani suna motsi suna makara suna komai amma kwance tibin ka gani za a same ba abin da za ka samu a sai da ma hoto wani abafa aka zo aka manna yake motsawa to kai ma da kake motsi a duniya haka kake kai din ma wani abu ne aka manna aka turanta tura jikin da ke nuna maka kamar gaka da an ga dama yanzu nan zaka zama babu kai yana tafiya yana gudu yana kokari yana iko yana komai wani ma yana nuna isassa da girmansa da mulkinsa yana cikin wannan faɗan kawai sai Allah ya zare rai ya sake faɗawa zai ba na faɗan ba babu shi wofin hali wofin hali fanin a yanzu ma babu kowa waya ba wajen rabbika a zakin ubangijinka ne shine yake nan shi ka kuma yana ذو جلال ما بوشن جرما ما سمى إلا هو تبارك وتعالى فقوم يتكين هلسكا سي مهلسي مهلسي جين حقيقة إلا ربا أقوي متانين بلاغة سنة شوى أقوي حقيقة أقوي مجاز حقيقة أقول لك تبر مجاز كون أكي غنيتو غاتنا دي أما زي اللي أما زي وانشن إن با سامو شنين با to wannan haƙiƙa ita ce Allah majazu kuma shi ne sauran halitta. Allah shi ne tabbas, saura ko babu tabbas, ba abin da yake tabbas inda ka cire Allah. Masu mai lawar barbara Allah. Banin filmadi, warhali wa laifin bani, komai ya ƙare babu shi. A da, abin da ya wuce, komai a yanzu haka babu shi, Allah ne dai yake juya kayan abin da ya ga dama. wani sigbali abinda zai zo nan gaba nan ma babu komai Allah ne dai wanda zai bakiya filmadi wanda ya saura a jiya wasu hali da wanda ya saura a yau waya da'ima kuma shine har abada yana nan ko wani rabbika shine za ta ubangiji zul jalali ma abocin girma wal ikrami da karam da kullu rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yana cewa alastu bi hadha al-jalali wal ikram wato kudan fara da ma'abocin girma da karamci shine Allah Allah yana da buwaya duk mai karfi karfin Allah ya fi Allah yana da karamci mai kyauta duk mai kyauta mai kai kyauta Allah ya kullu ba'du rabai sashin malamai yana cewa innahu al-ismul azam dul jalali wal ikram din babba ne a cikin sunayen Allah ko da yake duk sunayen Allah su duka su masu girma ne babu sunan Allah wanda yake ba babba bane a kai a matsayinka ne matsayinka idan sunan ka biki ka bauta wa sunan ka bauta masa ka bauta masa har ka kai ga sirrin sunan to kowanne ne ma mai girma yasa za ka ga wani ya laɗi ko yake rigewa iya da ɗin ta hau? Ya huta. Shi ke nan ita za ta yi masa komai. Ka ba shi ta kiyaye shi. Wani kuma ya razzaku, wani ya fatahu, wani kuma dafa'i yake nema. Da nemi ya jabbaru, ya ƙaharu, ire-iren su dai. Duk sunayen Allah kowane suna in kaga bai maka aiki ba, a kai shin baka bauta wa sunan yadda ya dace. ba ka bi sunan ba misali wani sai ka zo waje wani sai ka ce da Allah wani taimake ni harakoki na sun tsaya me ya kamata na rike sai shi maka to ni ne ya yadifu nake yi kaga ya gaya maka abin da yake ya yadifu nake yi kullum nakan yi dubu ɗaya misali to da ya baka sai ka je kai dubu ɗaya sai kake jiran wai bukatar tafiya ya ce maka shi yake yi ba wai ya yi ba ne kaga kenan shekaran jiya ya yi jiya ma ya yi yau ma ya yi gobe ma zai yi to ya za ka ce bukatar sa sai daidai da taka shi da ya yi shekaran jiya ya yi jiya ya yi yau gobe zai yi kai kuma ka yi sau ɗaya za ki aiki aka ma ka yi saboda ka nuna an bani in yi na yi da aka yi hannun bukata mata biya ba a ai ba ce maka kai kai ba kai ta yi inda yi sau ɗaya zai isa to da in kai sallah sau ɗaya shike zai kace har da sallah ta jira kai ne aljanna na hu ko kuma in kace abinci sau ɗaya kace wannan abinci ya ishe ni har mutuwa ba za ka ƙara ci ba duk ba zai yi ba sai ka bi to saboda ka sunan Allah ma bin sa ake idan mutum ya ce maka kaje in ka rike wannan sunan insha Allah bukata za ta biya to kai kokari ka rike ka gani in in ka ji masa to kamar kwana nawa zan yi kwana nawa za ka yanka wa Allah ka je kai ta yi har da Allah ya biya bukata in bukata ka biya ya so ka daina idan ana yi wacce ya yi kwana arba'in ya samu to mai yiwa kai arba'in ba zai sheka ba sai ka ƙara wata arba'in sau uku to ka gani to ya kamata sai sai ka rike ka kai arba'in uku mai yiwa ma wani uku ma ba zai ishe shi ba sai ya kai arba'in bakwai duk dai in kana so bukata ta biya to ka rike kai dai yi kullum kullum kullum kullum idan shi zai sa wannan sunan sai ka sadu da sirrinsa sirrin sunan shi zai shi ne zai sa mai sunan ya biya maka bukata to shi ne a zujjirani shi ne ya ce ذكر حالة الجلال والجمال وبنجي يا أبا شهالي نجلالة جمالة ذو الجلال العظمة العظمة إن أنت ذو الجلال ما هو شين جرمة العظمة كنا ذو العظمة ما هو شين جرمة والإكرام كما تو الجمال إن أنت ذو الإكرام جو ما هو شين kyauta to jamala akwai jalala akwai jamala mana shine mai kiyaye ka kiyayewa shi ne jalala sai ta shiga sana samu kiyayewa jamala kuma ita kuma bayarwa zakarar mazharai ne ubangiji ya ambaci sirri guda biyu mazharar jamali ko mazharar jalali ya ambaci mazhari ma'ana bayyanar jamalan Allah ya za ya samu abin da Allah yake bayarwa idan nima in samu duba in Allah abin da suke lura da shi ba wai zan tarwa Allah ya samu kuɗi ba na kuɗi ka kafi su a ka samu abin da baka da shi Allah yana da wani abu da zai baka wanda ya fi komai ya fi maka komai amma kai baka sani to kai ta roƙon Allah Allah ya baka abin da ya fi komai din in ya baka wannan to wancan da kake tunanin zai zo ya bi in kana roƙon Allah ka roƙi Allah Allah ka bani ka yasa ka kawo ibini komi komi na tafiya cikin sauki to kaga da kudin da kace a fada ya shiga abinci ya shiga rayuwa ta shiga sutura ta shiga kwanciyar hankali ya shiga zaman lafiya ya shiga duk da komai ya shiga cikin wannan amma in kaje ba ni kudi ya zai iya baka kudi ya saka wahala a cikin kudi ga sunan saka ka wahala yana da wannan to shine والعارفون مثلا الله تجاوزوا النظر إلى المظهرين فسوك خلي وانا أبوه غرابيو نجمال الله تجلال الله ما نتوكر الله ذكي أيوة إلن تعالى بل جعلوا الكمال الملغة فسوك كما كي الله فتي شككين قول في الجلال وني الله زي سامة جلال معناه كمر وحلا أما أشجع في توقيت wani kuma za a sa masa sauƙi a cikin kuma akwai wahala shi ne sai a zuba jamala a cikin jalala amma baka sani ba kamar yadda Allah ya saba yi wata rana lukmanun hakim yana tafiya da ɗansa tafiya ta kama suna tafiya to sun doshi wani gari sai sai ga wata bishiya ko mai inuwa sai ki gaya wa ɗan ya ce masa ka mu huta ƙarƙashin inuwan nan mara in mun tashi sai mu shiga garin sai dai ya ce ga mu ga gari muna kan doka mu je mu yi hutu ɗaya bara mu kawai shi kenan shi kenan shi ya maza a kan a huta ɗan kuma shi ko ya maza sai an je gari ya ce ka mu tafi garin sai suka wuce suna tafiya kawai sai kaya ta zo ta sauki kafar ɗan da ka sauke shi daga ƙasa sai da tafi ta sama sai magana tafiya ta ƙare dole suka dawo ƙarƙashin bishiya suka zauna suna zaune ƙarƙashin bishiya ya za a yi tsayar mata kuna ya za a cire ta ya zama da wahala in aka ja ta zafi ne suna cikin haka kawai sai suka hangi wancan garin da za su je kawai garin gaba ɗaya ya kama da wuta garin ya kone urmus komai ya kone bayan gari ya gama konewa sai suka hangi wani ya fito daga garin a cikin akan doki yana sukuwa yana yana gudu yana kafawa wajen har yazo ya isa inda suke da yazo sai ya gaisa da lukmanu da ya gaisa da lukmanu ba ce komai ba sai ya kama kafar yaro sai ya zare wannan kayar wannan jinin da yake zuba ya daina zuba tabin ma babu nan ya haɗe nan ya haɗe shike nan ya warke sai lukmanu ya yi mamaki bawan Allah ya aka yi da ce eh Allah ya turo mu haraka gari sai ko bawan Allah sai muka kado shi gari muka ga ba yadda za a yi ya kasance ba ku shiga garin ba in ko shiga kuma za ku halaka Allah ba ruwa kashi wata kofin na talaka sai mallan da zama kafa wasu ne suka ja a halaka gari amma in ka shiga garin ba kai ma kana cikin wanda za a halaka sai Allah ba ruwanka wannan ya yi barna wancan bai yi ba sai suka shiga mota ɗaya sai ta yi accident duk mutuwa za su yi in sun je lahira a tantance na kirki a kai shi guri kirki wajen na banza a kai shi wajen banza haka Allah yake to sai na ga sai kun shiga gari shi ne sai na zama soka wa ɗanka wannan ƙaya kar ku ƙarasa gari ku shiga halaka shi kenan yanzu warke kaga yanzu ba maganar shiga gari na gari ya halaka za su kama hanyar su tafi. To kaga shiga garin su suna ganin in sun shiga garin shine hudu. A zaman su a karkashin bishiyar nan shine hudu. Da an ba su shiga gari bala'i ne. To da yake Allah yana son su sai ya riba su da wannan bala'i. Da duk yadda aka yi su huta a nan su tashi su kama hanya suna tafiya ya fi sauƙi a kan su je su halaka a cikin wannan gari. to shi ne to shi yasa bayan Allah sai suka ga duk abin da Allah ya kawo wa ɗan adam in ka duba akwai sauƙi a ciki sun wahala ne wani wahala wani sauƙi kuma akwai wahala a ciki eh Allah zai iya ba wa mutum abinda mutane suke so yanzu ƙaruna da Allah ya ba shi dukiya a duniya wanda ba wanda aka taɓa ba dukiya irin ta dukiya in dai dukiya ne har yau Allah bai sake kawo dukiya irin ta karuna ba. Domin shi zai iya gina gida. A to, babba ba maganan wai 100 by 100 ba. A fili ne zai samu kamar hekta guda. Sai mai da shi fito. In ya gina shi ya zama fito, sai ya ɗaya ba kuɗi zunzuru ba irin kuɗaɗen ba. a kudaden waye takarda ne sai an canja ta in ka je wata kasa sai ka canja a zirari yadda ake ce mata kuri ita zai dauka ya zo ya zuba ya yi ta zubawa ya ta zubawa sai ya cika wannan sitorin sai ya rufe sama sai ya yi kofa sai ya kulle kofa ya tafi ba ruwansa da wannan kudi mallakar sa ne amma ba ruwansa da ya wuce a irin haka irin haka sai da ya tara makullai na irin wannan sito-sito ne banda sauran abubuwa ba da ya mallaka na sito-sito ne sai da ya tara makullan da sai an sa kayan jaki guda bakwai ba jaki ba raƙumi za a ɗora wa raƙumi bakwai kayan wannan makullan kawai magana su shanu su awaki da tumaki da aka ce masa yi zakka aka ce ka san su zakkar su kasawa za ka yi dukiyar ka kace hudu ka bada kace daya shi da zakkar yahudawa amma shi saboda ba zai iya lissafi ba abu ya yi yawa aka ce masa duk shanu ya kirga dubu ya dauki daya baya shi ma lissafin ya gagare shanu dubu dubun a kirga saniya dubu a dauki guda daya bayar sai ya gaba zai iya lissafin ba saboda abun ya yi yawa ya tattara mutanen sama su haɗa masa lissafin shanun nasa dubu nawa ne ba gane ba haka rakuma haka tumaki da awaki bar gidaje da sauransu to amma duka da Allah ya haɗa masa wannan me yake ci a gidansa me yake ci a gidansa duk abin da ya ci kamar yadda kowa in ya ci abincin gobe ma sai ya ci shi ma sai ya ci duk ya ci na yau gobe bai ci ba sai ya ci yunwa duk kuɗinsa in ya tare a duniya matan da in bai tafiya ba za su ba komai ne kaga an ba shi jamala a ganin mutane duk abin da zakar yake nema gashi ya samu amma kuma akwai jarala ai wannan tunanin kawai yana dukiya waje kasara sai hana shi bacci har gari ya waye bai bacci ba yana tuna kayansa na waje kaza na waje kaza na waje kaza wani kama bai sace ba saboda ka komai akwai jarala a ciki akwai jamala a ciki ko bai iya ana yana kuma dukkan zirani shin a cikin nemomin Allah wace nima ce kuke karyatawa ba man kare ta kowace yawa ubangiji
يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان من في السماوات wanda suke cikin sama والأرض da wanda suke cikin ƙasa yas'aluhu suna roƙon ubangiji bi nutqin da magana wani ya daga ido a hannunsa ya daga hannayensa ya daga idonsa ya daga Allah ba ni Allah ba ni Allah kiyaye ni aw halin ko kuma baya magana amma dai akwai abin da yake nema tunda ubangiji sa ne dole yana bukata Allah ko zai ba shi imma ya ta duna ilayya abin da suke bukata min al-quwwati na karfi ala ibadati akan ibada masu ibada suna ta roƙon Allah Allah karfin da ka bani ina nake maka ibada Allah kar ka gaji yadda ni ko na na girma na tsowa ya Allah wannan ibada da nake yi kar in daina yi suna yi wa rizqi wani kuma kullum Allah arzuka ni Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza duk ana yi wal manfara wani kuma ya ubangiji ni lai fukara nake kallo kullum Allah ka gafarta min abin da nayi ka yafe mini haka wa gairi zalika da wani su kullum man fi samawati duk wadanda suke cikin sammai wal ardi da wanda suke cikin kasai ya tsaro la haja da kowa da komai yana roƙon Allah yana tambayar Allah bukatarsa hada sawa'un fihi al-uqala wa ghayru al-uqala masu hankali ba mutane da aljanu da marasa hankali duk ne suke wajen wannan roƙon alhayawanatu dabbobi wal basharu da mutane sawa'un fi hada daidai suke zuwa komai dun dai kai ba ka jin na wani ba ka ji kuma na wata halitta eh kai irin na ka roƙo sai ka daga hannu dan ba ko ka san yadda take roƙon Allah tsakanin da Allah wa kullu yasalu bi ummatihi kowa yana roƙo da irin yaren sa in mutane ne dan mun suna roƙo da irin yaren su albasharu lahum lisanun mutane su suna da harshe yasaluna Allah suna roƙon Allah bi nutqin da magana su je ya Allah ya Allah ya rabbi wa ghayru bashari wanda ba mutane ba bilisan hali shi kuma kawai ya san abin da yake bukata shi ke sai Allah ya yi masa lisanul hali wanda ake ce masa lisanul hali ne ko ma ya ce bi halu shakhsi a kawai za ka wani lokaci dabba ba tana jin yunwa ba ta samu abinci ba to kaga a lokacin halin da yana nuna cewa abinci take bukata ko kuma ta ci abincin ta koshi amma tana bukatar ruwa to kaga lokacin ruwa take bukata wajen Allah ta ci abinci ta sha ruwa amma tana so ta huta wurin kwanciya take bukata to haka idza kunna kulluna muftaqirina ila Allah tabaraka wa ta'ala idan dai muka kasance dukkanmu masu bukata ne da mu da dabbobinmu da komai dinmu masu bukata ne wajen Allah fa hazal faqru su'alun a sai bukatuwar ta mu ko ba mu faɗa ba roƙo ne wajen Allah muna roƙon sa ne idan idan haka ne al insanu lam yanfaqu min su'al Allah tabaraka ta'ala dan adam bai kushe ba yana roƙon Allah ko ya faɗa ko bai faɗa ba binuki yayi magana ko bai gairi ko bai magana ba wa gairu insani to wanda ba mutum ba in ba bi aula shi ma haka shi bai cancanta ma ta yana da bukata wajen Allah lianna hu lan inda hu shi bai da harshe balle ya magana amma yana roƙon ubangiji da kalu da baraka ta ala muna roƙon Allah arzik Allah ya ba mu arziki na duniya da lahira wal quwwata Allah ya ba mu karfi ala ibadati akan ibada kada Allah ya gajiyar da mu duk dadewa da kai a duniya in Allah ba gajiyar da kai ba za ka yi ta ibadar والمغفرة منا رقم الله غافرة يا أخي منا دك الله يفكم ونجاة من النار الله خير تدمون غوتا ودخول الجنة الله يأرض دام شقاء الجنة والقرب منه الله يبام قصن شيء لكاركاري تبارك وتعالى كل يوم هو في شأنه هو شيء فنيزي في شأنه ينا تندم رزق كل يوم هو لوكتي كل وقت يسألونه كل وقت كل وقت متى نسنا komai yana kamar roƙon Allah a kowane lokaci walwaku huna ibaratuna akalli min saniyatin juzi daqiqatin idan ka ce kowane lokaci din nan kar ka kaddara ka ce wa a kowane sakon ɗaya ne ko kuma kowane minti ɗaya ne ko awa ɗaya a'a kai kake da sakon da minti da awa a ko sabuwa Allah bai musu wannan ba duk kawai suna cikin addu'ar kawai suna roƙon Allah kawai babu babu baro wannan lokaci kuma in kai kana roƙa wannan lokaci wani kuma ce yake ba wani kuma yana wani lokacin ai amrun yuziruhu lamarin da Allah yake bayyana shi alawa kuma ka tara hu gurgurdo yanda Allah ya kaddara shi fil azali yanda ya tsara kayansa tun farko haka abin yake tafiya min ihya'in akwai rayawa akwai wanda ya cancanta raya shi sai Allah ya raya wai mata din matarwa wani kuma ya cancanci mutuwa sai a ɗauke ransa wai zafin wani kuma ya cancanci a girmama shi lokacin girmama shi ya zo a ba shi matsayi ko na duniya ko na lahira ko duka biyu wai zulali wani kuma lokacin kaskantarsa ya yi da yana da daraja yanzu kuma ana so ya kasa shi ke sai a kaskanta shi wai gina wani kuma lokacin wadatarsa ta yi in lokacin wadatar mutum ya yi to duk abin da ya kama zai zama wadata sai ya dinga gani kamar kokarinsa ne ba wani kokari eh za ka duba yadda za ka gane cewa ba dabara ka bace idan nema kake yi to irin wannan sana'ar taka da kake yi wani tsoho kafin a haife ka ma yana yi yana wannan harka me yasa shi bai samu ba to sai ba yin ka bane in an ga dama za ka wada ka sai ka sai ka kawo maka dalili wa idamin wani kuma dama wada shi ne yanzu ana so ya rasa shi kenan duk daga Allah ne dai wa ijabatin wani kuma ya yi addu'a za a amsa masa sai ce kai mata ta biya wa ijabatin da'in ke karɓar addu'an mai kira wa ila'i sa'ilin da bawa mai roƙo a ba shi abin da ya roƙa wa gairi zalika da wajen nan wa kafar kadiru bi majalisi alimin yudarrisu kadiru ya taba tsayawa ya taba zama kai a wajen wani malami ya samu malamin yana koyarwa sai kadiru ya zo wajensa don ya kadiru yana yawo yanzu kan yi zaga man iya bayyana gare ka ba za ka san shi ne ba sai yake tambayarsa ma ma'ana kulle yawan kuma bi jami yake tambayar malamin menene ma'anar wannan aya kullum Allah Allah yana cikin lamari alhali wa qarru bi adil aqlam wa jafati zuru alqalu ma kuma an riga an dauke su ma'ana dai ga abin da za a yi an riga an yi shi ko mai Allah ya riga ya kaddara shi ya gama takattuma sun buce mana ne ba za a sake sabonta wani ba abinda Allah inna la yubdi wa la yabtadi Allah shi kullum bayyanawa yake ba farawa shi Allah ba kaman gwamnati bane mu zauna yau mu tattauna nan da wata daya fara aiki ha Allah shi ya gama gama fa ba ya tattauna da kowa kafin ya kawo halittar ya riga ya tattauna duk abin da zai ya riga ya gama kuwa fi ayi shanin al'ana sai ki tambayar malamin to yanzu ko Allah me yake yi tunda ya gama komai ya tsara komai wakar faranga min kulli sai ya gama komai wata hayyarar alimu shi malamin sai ya imo da ya rasa ba da amsa lam ya rin jawabin bai san amsa me zai bayar ba wa na ma sai malamin yayi bacci fara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga manzo Allah baccin sa fa kar da yake masa kullahu shu'unun yubdiha la yaftadiha idan wanda ya maka tambaya jiya in ya dawo ka ce masa wannan lamarin da Allah yake yi Allah ba wai yana fara da sabo bane a yana bayyana tsohon abin da za a yi tsara zai yi yanzu kowanne ne lokacin yin kaza ya yi sai yi wannan ma zuwa da yawa ya gari wanda ja sai da shi ko mai tambaya ya dawo kara da sai ce masa sukunun yubdiha la yaftadiha lamura ne Allah yake bayyana su ba wai yana fara wasu mafi ba ne. Kara sai yake sai Khalil yake masa na san wanda ya baka amsa. Na'am. Salli ala man allama kan jawaba. Kai salati ga wanda ya san da kai jawabi. Mana ya san manzala ne ba shi amsa. Kana sa'ilu al-Qadira. Shi mai tambayan Kadiro ne. Wa qad arafa anna jawaba ta min qibali Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya san amsar tambayar ta zo daga wajen Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. yace ana fasarta haza fi fi ba'd maqalati to yace na fasara wannan a cikin wasu maqaloli da zai kullu mai wa bijan anna haza sha'ana wannan sha'ani da ke cewa na Allah alladhi huwa fihi suqul suqul maqadir shine koro ajjarar Allah al-atiyau ila mawaqit ya zamaniyyah wal makaniyah ato a koro ajjara ta haukan abubuwa lokacin da ake bukata ko lokaci na zamani ko inda abin yake shi ne mana Allah yana sa kaddararsa ta hau abu ko ta same shi a zamanin da ake bukata abu kaza zai faru ya faru ko kuma inda abin yake abin yake ya same shi ya faru dan kai la zalika ba abin da ya rage wa Allah sai dai ya bayyana ya bayyana wa halitta ko ya bayyana abin da yake son bayyana wa جلس عالم في زمن مالك بن انس wani malami ya zauna a zamanin imam malik wa malikun gulamun sangiru shi imam malik a lokacin yaro ne karami to sai wani ya zo ya same shi fi sun da sabata a wamin imam malik bai nuna shekara bakwai ba rafa a duniya rayuwa da ya zo dalan alimu alamin bari rasuli shi wannan malami ya zo ya hau kan mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Madinan nan ya zauna wa qala sai malami yake tambaya yake cewa ayyuha ulama fi ayi janin huwa al'ada kullu yawmin huwa fi janin Allah ya ce dai kowace rana da kowace lokaci Allah yana cikin wani abu yanzu ko mai Allah yake ciki yake tambaya mutane fi ayi janin huwa al'ada yanzu wani yanayi menene Allah yake yanzu wasan mai sauka sangirin ya kulu sai ya ji imam maliki can bayan mutane shekara ta bakwai yana cewa an ta sa'ilun an mujibu tambaya kake ko kuma kana fada amsa ne ba ba ne jimar na sa'ilu a ina tambaya ne ina kuma wanda zai ya zai fada kana imam maliki zai ce masa in kunta sa'ilan fanzil alal ardi wajlis mutawabi'an in dai tambaya za ka yi to ka sauka daga inda kake sauka daga kan kujerar kan kan mimbari ka dawo kasa ka zauna ai mai tambaya ba malami bane sai ya dawo ƙasa ai malami ne zai zauna kan kujera kai mai tambaya ka zauna ƙasa ka dawo ƙasa sai ka ji eh ka tambayi tambayar wannan zarar alimu malami sai ya sauka wajen da samu da wani ya kaskanta da kasa ya zauna cikin mutane fadara al-gulam allazi huwa malikun al-minbari shi ban maliki wanda bai tije kana bakwai ba sai ya tashi ya zo ya hau kan minbari kana sai ya ce masa san amma shi da tambaya abin da kake zo ka tambaya yake gaya wa malami. Ƙara sai malami ce, ya tambaya ta da yake, sai an yi sha'anin huwa la'ana yanzu ko mai Allah yake yi. Ƙara imam maliki ce ya fi duwa ya rafa'u, rafa ni wa kafa da abin da yake kenan. Ya sauke wani ya ɗora wani ya sauke ta ya ɗora ni. Ƙara huwa da zai sana al'ana, ina abin da Allah ya yi yanzu. Ba kana tambayar mai Allah yake yanzu ba? to ga abin da Allah ya yanzu ya sauke ka ya tsora ni shike na shine lamarin Allah shine eh shine alimu da suka gane annan gulama sai su lulu tare wanda wanda yaro ba yayi ilimi dole ya zama wani abu kuma ya zama kullu yawmin wa bijani yar bai wai tirina sa'atan a cikin awa 24 al-insanu yatafassu fi kulli yawmin abaka wa 20 alfa nafasin dan adam yana numfashi inda lafiyar sarau numfashinsa baya hawan juna yana tafiya daidai to kowane ɗan adam kullum zai numfashi dubu ishirin da ne a cikin awa 24 sai kullu nafasin kowane numfashi ɗaya ta hamilu mi'ata alfi imra'atin wani walidu mi'ata alfi waladin kowane numfashi ɗan adam guda ɗaya yana sa mata dubu ɗari ɗaukar ciki kowane numfashi ɗan adam sannan zai sa masu shige dubu ɗari su haihu mana za a yi yara dubu ɗari a wannan numfashi guda ɗaya idan aka ce maka haka ba wai matan mutane ake nufi ba mutane suna da mata aljanu suna da mata dabbobi suna da mata kiyaci suna da mata tsuntsaye suna da mata kifaye cikin ruwa suna da mata komai yana da mata mai motsi yana da mace to su ne aka ce maka kowane numfashinka guda ɗaya a cikin dubu ishirin da hudu nan da kake a cikin awa ishirin da hudu ana haifan abin haihuwa guda dubu ɗari wa izumi ta alfin ko izumi ta alfin wani ubangiji yana girmama dubu ɗari a cikin abubuwan da yake ɗagawa a cikin halittar ko mutane ko sauran abubuwa yana kaskanta dubu ɗari wani yumridu ya ka alfin wayan mutum ya ka alfin ala kalli kuma zai sawa mutum dubu ɗari a wannan numfashin ba mutum ba halittarsa sai rashin lafiya wanda aka kadara mu zuwa sai rashin lafiya kuma dubu ɗari za su mutu ko mutane ko dabbobi ko menene ma dai wannan a takaice ke ya haza kara saboda ka Allah yace kullu yawmin huwa fi sha'anin kullum Allah yana yin wani yau ko bi ya ala ya rabbi kuma da kafirani shin ko mutane da anjalo ko ce ni ma ce ni ma ba gidi ko ke kare ta ba ba kare ko ce ni ma yau ba gidi mu godiya ta ta fara kare alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya ce ku ina fitar da zakka a watan Ramadan sai aka min tallan fili a Ramadan din kuma na saya amma ranar fitar da zakkan bai yi ba to zan yi lissafi har da wannan kuɗin filin ne ko kuma a wannan ya zo za ku yi na eh har da kuɗin filin zai hada ya yi zakka tunda dama ai watan ya zo tunda watan fitarwa inda ya shigo to lokacin zakkansa ya yi ba wai sai ranar ta zo ba in dai watan ya shigo lokacin zaka yayi saboda haka yadda ya saba fitarwa haka wannan kudin da ya sai filin to sai ya hada ku da sauran kudin sai ya yi zakka shi yi zakka amma ce filin ba za a sake masa zakka ba ko ya gina gida a wajen ba zai masa zakka ba in gidan haya yake ya bayar to wannan kudin hayar ce su zai dinga hadawa da kudin sai yana fi da zakka amma shi gidan in na sayarwa da sayar da ya sai da shi ya yi masa zakkan shekara daya
na sai tambayar mai ta gaba mai tambayar yana cewa ya ce na karfi wurin tarikar islamiyya sai tafiya ta same ni sai na bar wurin to yanzu na dawo sai na sake karɓan wata tarikar ne ko wata sake sanyi Daddini zai yi je ne ba da mai jaddada masa a rika ta sannan ya ci gaba da yi. A to me yasa me yasa ya bari? Ai in dai kana aiki na ibada to mutum ya san lokacin da zai mutu ne? Amma ina jin a cikin tafiyar bai daina cin abinci ba. Hato, to me yasa bai je da sai ya aje cinsa da sharsa da komai da numfashinsa duka sai ra ya dawo. Tun da tafiya, larurar tafiya ta same shi, ta zai yanzu bai kamata ya ci abinci ba, bai kamata ya sha ruwa ba, bai kamata ya numfashi ba, bai kamata ya ibada ba, ya bari sai ya dawo. Amma in dai zai yi wajen nan, to me yasa ibada ita ba za a yi ta ba. Saboda haka bai kamata.
na na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya ce wai ka'idar da ake cewa idan mutum zai a yi mazhaba wai sai ya san wacar mazhabar cikinsa da wajensa kafin ya are ta wai shin haka ne Ba maganan cikinta da wajenta ba.
na A abin da kake so kai amfani da shi din, kowane malami ka san abin da ya faɗa a kai, shi ne ake ji. Wannan hukuncin da kake so ka ɗauka, misali kana cikin masabar malikiya, to kuma kana so ka are wani abu na masabar shafi'iya ko hanafiya ko hambaliya. Ba a ce maka sai ka san masabar ta su gaba ɗaya ba. A'a, wannan abin da kake so ka yi, shi kam ka san kowa a cikin abin da ya faɗa a kai, kar ka je ka yi wanda duk ba su yi ba. kaga ba ba wanda zaka dangana ba mazawarwa zaka ce to saboda ka ya in dai zaka ari wani abu na masaba to ka san wannan abin kan dai ka san shi ka san na masabar ka ka san kuma wanda kake son kara din na eh, shi me ya fada da wanda na masaba inda da ma masaba ai fahimta ce yawa duka dai asali al'usulu ne wal furu to mazhabobi gaba ɗaya furu wa ke ce musu ma'ana rasta ne asalin shi ne ƙur'ani da hadisi in za ka iya fitta hukunci da kanka a cikin ƙur'ani da hadisi ba ruwanka da mazhabar kowa ka fitta hukuncin ka kai ko kai da hukuncin ka in baka kai ka haka ba ba za ka iya fitta hukunci da kanka ba to dole ka fara da fassarar wani daga sahabi zuwa malami a cikin tabi'ai da tabi'u tabi'ina da dai malaman a cikin malaman al'umma to dole ka bi maganar wani saboda kar kai abin da babu hujja ba magana kowa in magana yayi wa malamai sai da alulama wa rasul anbiya'i to ka samu a cikin su akwai abin da wani ya faɗa akai saboda haka abin da mutum yake so ya aradi ya zama ya san wannan hukunci kafin ya are
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar tana cewa ya ce mu ce na kaurace wa mijina saboda ba ruwansa da ɗawainiyar yaranmu karatu su da ma tarbiyyar na yi hakan ne don ya gyara to hakan da na yi laifi ne ko kuma ai wannan ba ke zaki ba shi ne yake da haƙƙi ba ke ba ai mace ba ta da haƙƙi ita ai bi take yi ita karkashin mijin take in haka take so tana son ya dawo ya rike tarbiyyar yaransa da yayansa da sauransu to ba ita za ta yi masa za ta yi masa wannan hukuncin ba sai ta faɗa waɗanda suka kai su faɗa masa sai ta gaya musu su ne za su gaya masa ya karɓa ba ita ba ita ga don ta kwana yin irin wannan abun ko sau na ta yi ba sai ya ga dawo sannan ya ce zai biya masa wannan buƙatar na ya dawo da yaran ya kula tarbiyyar su ba haƙƙin tarbiyyar yara yana kansa to amma ba ita za ita dai in ta sani za ta yi tunatar da shi wane yaran mun nan ba ya kamata kaza da kaza da abin da shari'a na ba wannan daidai ne in zai karɓa in ko tai tai yake karba to sai ta nemi wani akwai ayyakin mutane sa ko iyayensa ko abokai za a samu dai wanda in ya gaya masa zai karba to sai ta je ta sanar da shi ga abin da yake gudana to shi kuma zai masa magana eh amma wannan hukunci yake mai ne
na sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya ce wa mutum ne yana da ulsa tana wahalar da shi idan ya yi azumi kuma ya ki barin yin azumi har hakan ya zamo sanadiyar da wato ya rasu to za a yi yi da wannan a cikin wanda suka kashe kansu sai to Allah Allah da ya hana Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka sannan wata aya Allah ya ce wala taqulu anfusakum kar ku kace kanku kar ku jefa kanku a cikin halaka in dai har wanda ya san abu ma'ana likita ba shi ya san lafiyar jiki ba zai ce maka kai din nan kana da matsala iri kaza ka kiyaye to kai ka kiyaye domin shi Allah ne ya sanar da shi abinda ya gaya maka ilimi ne kamar yadda za ka je ka karbi ilimin ibadar ka wajen wani malami duk wannan malamin lafiyar jiki ne in ya gaya maka to ka bi amma in ka je ka saba to duk abin da ya same ka akwai matsala eh to saboda ka gaskiya yayi babban kuskure idan mutum Allah ya yafe masa amin amin karshe akwai masu bukatar addu'o'i da bukatun su mabambanta ko da ya aiko yadda yana so a taya shi da addu'a yana da yaronsa wannan yaro idan zan sai baki ba ya daga kowa kafa ba ya jin tsoron kowa ba ya jin tsoron komai sannan kuma wasu akwai wanda suka aiko suka ce a tsaya su da zuwa yana da mara lafiya na akwai wanda suke bukatar a yi musu rasuwa na da masu wadata ilimi kariya da sauransu to Allah zai biya dukkan bukatu yara irin waɗannan masu zuciya da yawa to a yi ta musu addu'a sannan na biyu mutum ya yawaita sa su suna ko tofi ma ya dinga tofa inna an zannahu yana ba wa yaro yana ta to wannan surar ita imani take zuwa in kana can ta imani zai shiga zuciya eh saboda magana da yanzu kadin da sauransu da yake ciki to idan imani yana shiga to zai canza zuciya duk zafin zuciya zai sanyi saboda haka Allah dai ya gyara mana amin Allah ya gyara mana iyalai da zuri'a din gaba daya amin mutum makan mu Allah ya gyara mu amin Allah ya daidaita mu amin Allah ya sa mu zama nagari amin Allah ya sa kuma duk abin da za mu haifa mu zama mutanen kirki bayan Allah amin amma dai ya yawaita addu'a sai wannan in kaga yaro ya fara kankana ko ya fara shiga wasu abubuwa to ka duk kuma kai addu'a dare da rana duk lokacin da kai sallah kai masa addu'a da sa uwar ma duk lokacin da sai sallah ta yi masa addu'a ko ba ta sallah kuma in lokacin sallah yayi ta yi masa addu'a shi ka Allah ya yi addu'a kowa da ba su hadu Allah zai dai sa yaro zai dai Allah ya daidaita mu Allah Amin.
ya shirya mana Amin.
ba to kuma Allah ya biya mu Amin.
Allah ya biya mana dukkan bukatun mu Amin.
ba ya ji Amin.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya daidaita mana kasar mu Amin.
dukkan kasashen musulmi Amin.
Allah ya mutu mutu a kibla Amin.
Allah ya daidaita mana dukkan harkokin mu Amin.
da al'amuran mu Allah ya mana albarka Amin.
zahiri da baɗini Amin.
Allah ya shirye mu Allah Amin.
ya shirye mana Amin.
Allah ya shirye ba mu ladan wannan azumi da muke yi Amin.
Allah ya saka mu tsere Amin.
Allah ya karbi dukkan ibadu Amin.
saka annabi sallallahu alaihi wasallam Amin.
mana salatu Allah ya masa lafiya Amin.
masu lafiya Allah ya kara mana lafiya Amin.
Allah ya ba mu ikon bin Allah ya ce lafiya Amin.
zahira fara a tunanin duniya Amin.
ربنا اغفر لنا ولكل الصالحين Amin.
برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين Amin.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين.
سلام على المرسلين Alhamdulillah.